أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wataala da ya sake nuna mana wannan rana a wannan lokaci mai albarka yau muna sha hudu ga watan jimada ula hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da takwas ga watan Disamba na shekara ta 2022 miladiya da izinin Allah tabaraka ta'ala mun dawo kan karatun mu na Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin a za mu tashi babun fil iktisadi fil ibadat babin da zai mana bayani a cikin wato aikata aiki na tsakatsakiya a cikin ibada kamar yadda muka sani shi a imamun nawawi ya kira su wannan littafi da cewa wato dausayi ne na bayin Allah yanda za ka zama bawan Allah duka zai gwada maka a ciki to wannan babin da zamu shiga yanzu zai mana bayani akan al-istisad wato ka zama tsakatsakiya ka zama kana cikin daidai fil ibadat ko fil ibada a cikin ibadodin da zaka yi ya za a yi ka zama ka kawo ibadar yadda ake neman ta ba tare da wahala ba ka zo da ita kamar yadda ake bukatanta isa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida dalilin haka Allah ya yi al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama suka zama al'umma ne na tsakiya wato tsaka-tsaki za su yi ibada ba tare da sun sha wata wahala ba za su aikata abin da za su aikata wato cikin abin da ake nema ba tare da an wahala ba to yaya mutum zai zama bawan Allah shin ya ɗauki ibada ya ta yi babu tsayawa ne zai jawo ya zama bawan Allah ko kuma a'a wani irin yanayi zai bi wajen zama yana so ya zama na Allah to shine abin da wannan babin zai karantar da mu qala Allahu ta'ala taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wa qala ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ah kamar yadda ya saba al'adar sa idan zai bude babi yana kawo ayoyin alqur'ani mai girma yace Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa malamai sun yi magana cikin ma'anan taha wasu suka ce wannan ana nufin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama shine aka sa masa wannan suna na taha Allah tabaaraka wa ta'ala yace ma anzalna alayka alqur'ana litashqa Allah tabaaraka wa ta'ala yace mu soke maka wannan alqur'ani saboda ka shiga cikin wahala da shi ba saboda ya zama maka wahala ba na haka Allah ya sokar maka da shi ba shine ayan ta cigaba da ga mana cewa illa tazkiratan liman yakhsha sai dai ya zama abun wa'azantuwa ga mai neman tsoron Allah tabaraka wataala to kaga alqur'ani shine abin da Allah ya saukar wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma inna sanulki alayka qawlan saqila Allah tabaraka wataala ya ga musu cewa wani abu ne mai nauyi alqur'ani amma ba a sauke masa shi domin ya wahala ba babu wahala a cikin sa ba ba wannan addinin an kawo masa shi domin a sha wuya bane ba wani magana shan wuya a ciki sai dai kai gargadi da shi ga wanda yake neman tsira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to kaga dungurugun abinda Allah ya saukarwa annabi Muhammadu shine alqur'ani to alqur'anin nan ma Allah bai saukar da shi a annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya shawuya ba dan ya wahalar da shi da shi amma haka bane to saboda haka ya kawo maka wannan ayan dan ya gwada maka cewa wannan addinin na musulunci gaba daya addini ne amma ba mai wahala bane ko ba a ce ka wahalar da kanka a cikin addinin musulunci ba alkur'anin ma da yadda yake nan da dukkan abubuwan da suke cikinsa ayoyi da suke ciki da mutashabihai da mukamat duka Allah ya ce ba mu soke maka shi domin a sha wahala a kansa ba sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra lalle Allah tabaraka ta'ala yana nufin ku da sauki ne baya nufin ku da wahala to kaga nan ayar ya dauko ta ne cikin maganar da ake akan azumin watan Ramadana ya dauko wannan aya Allah tabaraka ta'ala yana magana cewa duk wanda ya samu dama yayi azumin watan Ramadana to a ciki da aka faɗa sai aka ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasum waman kana maridan ala safarin faidatu min ayyamin ukhra wa allazina yutiquna fi da'i masakin wa man tadawwa khairan fa huwa khairul la wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ya magana cewar yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra cewar Allah na neman sauki a mutane bayan an faɗi gashi yanda zaka yi ba zaka yi azumi ba ka ciyar ka yi menene to saboda haka sai aka magana saukin nan da ake nufi anan shine ba sai kai azumi ba ka zauna ba sai kai azumi ba iridu la bikum yusra idan baka da lafiya ko tafiya ta kama ka wala yuridu bikum al-usr Allah bai dora maka ka sha wahala baka lafiya ba za ka yi azumi ba ka ce sai kai kana cikin tafiya tafiya za ta baka wahala irin tafiyoyin da ake yi din nan masu wahala na irin na da ba irin na yanzu ba ka ce sai kai azumi Allah bai dora maka wannan ba to sai yace mafhumin ayan ana nufin ma ba iya azumi ba duka komai a cikin addinin musulunci ana gaya maka cewar ka dauke shi da sauki ba dora maka wahala ba Allah bai wahalar da kai ba bai dora maka wata wuya ba Allah yana nufin ka da sauki ne shi yasa ka maka addinin musulunci ya kawo maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ba ya zama rahama ne shi annabi sallallahu alaihi wasallama wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin rahama ne ga al'umma al'ummatan baya idan ka duba abin da suka sha wahala suka sha idan mutum ya aikata zunubi sai ya ji ya samu annabin su tukunna ya gaya masa cewa ya yi laifi iri kaza a roƙa masa Allah Allah ya gafarta masa kaga aiki ya faru yanzu ya kace in kace astaghfirullah shikenan magana ya kare sai Allah ya gafarta maka ko idan janaba ta zuba jikinka sai ka kankare wajen yayi jini tukunna kafin wannan dattin ya fita na janaba da ta zuba jikinka yanzu aka ce in ka dauki ruwa ka watsa shi kenan magana ta kare ya ishe ka kaga an samu sauki to sai ya zama addinin duka mai sauki ne ba wani wahala a cikin sa sannan sai ya fara mana da hadisi kuma bayan ya kawo ayoyin nan yace wa na Aisha radhiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakala alaiha wa indaha imra'atun qala man hadhi qalat hadhihi fulanatun tadhkuru min salatiha qala ma عليكم بما تذيقون فوالله لا يمن الله حتى تملوا وكان حب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه وما كلمة نهي وزجر ومعنى لا يمن الله ألا يقبل صوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة مال حتى تملوا فتتركوا فينبغي لكم أن تأكلوا ما تذيقون دواما عليه liyaduma sawabuhu lakum wa fadluhu alaykum ah wa ana aisha radiyallahu anha daga sayyidina aisha Allah kara mata yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam da kala alaiha annabi zai mai sallallahu tabbata gare shi ya shiga wajenta wa indaha imra'atun a wajenta akwai wata mata qala sai ce man hazi wane ne wannan matar qalat sai ta ce hadhihi fulanatun tazkuru min falatiha wannan wata mata ce wanda take tsawaitawa a cikin sallolinta tana yin rakoyi masu yawa a qiyamul layli qala ta mi sallallahu alaihi wasallam yace ma alaikum bima tufiqun ma manar ma shine an hana an ki ba a son irin wannan alaikum bima tufiqun ku yi abin da za ku yi fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu lalle Allah tabaaraka ta'ala ba zai karkata ba har sai kun karkata wa kana habbuddin ilaihi mafi ficin addini a gare shi ma dawa masahibuhu alaihi shine abinda ma'abocin sa ya dawwama a kansa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka hadu akan wannan hadisin wa ma abinda ake nufi da ma kalimatu nahyin kalma ce take nuna an hana ayi haka wa zajarin kuma kalma ce take nuna ana gargadi ana tsawatarwa wa ma'ana ma'anan la yamullah Allah baya karkata dama Allah ba zai karkata ba ai la yaqaw sawabahu al'ankum cewa ma'anarsa shine ladan ladan da Allah zai baku to ba zai yanke ba wa jazaa'a a'malikum sannan sakamakon ayyukanku ba zai yanke ba wa yu'amilukum mu'amalata malin hatta tamallu zai muku mu'amala irin mu'amalan mai juyawa ya bar abin har mutum ya bari fatataraku har ya bari fa yan bagi lakum abin da ake nema a wajen ku ana so ya wajen akan ku an ta ku ruma tutiquna ku riki abin da za ku iya yi dawama alaihi abin da za ku yi dawama akan sa li yaduma thawabuhu lakum saboda wato ladan da zai baku ya dawama wa fadluhu alaikum sannan falalan da zai baku ya dawama a kanku wannan hadisi an samu daga sai suna Aisha Allah kara mata yadda tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin gidanta ɗakin ta sai ya samu wata mace a ɗakin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wace ce anan ma malamai suka ce akwai karatu idan mutum yana da iyali yana da gida ba kawai ya shigo ya ga mata tana zaune sai ya shigo ba zai ce wace ce wannan matar ba aka ce ana so ya bincika baka san matar da mi ta zo ba mi ta zo yi gidanka ta zo gyarawa ne ko ta zo batawa in baka san ta baka ganta a cikin gida to kana da damar ka tambaya ka ce wannan kuma wace ce a maka bayani saboda ya zama an baka kiwo ne saboda kana kiwo ta komai idan ta ɗebo sharri ta kawo matar ka matar ta karba sai gidan ya watse sai ta watsa maka gidan saboda haka idan ka san bata da alkhairi sai ka sallame ta ka ce a ki tashi ki tafi ta saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ya ce wane ne wannan matar sai na yi sai ta ce a wannan matar ai mata ce wanda take kiyamul layli kwana take tana sallah da dare kullu da dare sallah take yi sai ne sallallahu alaihi wasallam yace ba a so ta yaka ba a so ta yaka ku dauki abun da za ku yi Allah ba zai ba ba zai daina ba ku lada ba har sai kun daina aikin amma in ba ku daina aikin ba kuna yi to Allah zai ba ku lada sannan mafificin addini a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ma'abocinsa ya dawwama a cikinsa kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana baka karatu cewar shi addinin musulunci addini ne mai sauki in zaka yi duk abin da zaka yi ka dauki abin da zaka iya shine abin da musulunci yake so ka dauki abin da zaka iya abin da zaka iya kaga da aka ce matar nan tana kwana tana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan sallan ba zai daure ba za ta ta kwana tana sallah ne kullu ai ba zai yi ba ko to kar ma ta yi ta dauki abin da za ta iya meye za ka iya yi a cikin addini wanda ka san zai dawwama za ka dawwama a cikin sa ka yi shi to ka dauke shi ka yi abin da za ka iya kar ka dauki ibada ya zama abun wasa ya zama kana wasa da ibada lokacin da kaga dama sai ka miƙe sai ka tashi kai kai kai tai kai tai kai tai idan abun da kake nema ya samu sai ka je to wannan wasa kake ba ibada kake ba wasa kake ko kuma akwai wasu bukatu sun taso tunda bukatun nan suka taso to yanzu kam zaka mai da hankali sallolin nan duka ko me ma zaka mai da hankali a ciki idan abun ya gama ka gama kai ma sai ka ajiye kuma sai wani lokaci to addinin nan ana so ko da zaka yi nafilfili ka dauki abinda zaka iya yi abinda zaka iya ka ci ka dauka abinda zaka iya yi Allah ba zai daina baka lada cikin aikin da zaka yi nan ba matukar baka daina ba kaga anan ba ana ga maka cewa idan kai aikin nan ba za a baka lada bane za a baka amma ba a son wani aikin naka da zaka yi yau ka yi gobe ka ɗauki wata ɗaya kana yi daga baka fasa to ba a san wannan aikin da wanda zai tashi yana kiyamun laili kullum ya raka ashirin ko goma amma zai yi wata guda yana bacci bai sake yi ba gwanda wanda zai raka biyu kullum ba zai fasa ba ya fi shi shi a nisala sulama ya ce mafificin addini a wajen allah shine wanda ma'abocinsa ya dawo ma a cikinsa ma'abocinsa ya dawama a ciki to daga kan farillai idan ka duba zaka ga ana so ka dawama a ciki ka iya bin jam'i na salloli guda biyar din nan da kake ka dawama akan wannan ya fi da iri wata nafila ka je ka samu bayan farilla wata sabuwa ka iya cike wannan gurbin amma yanzu kai ne baka iya yin salloli biyar a jam'i kuma ka dauko kana yin wasu nafilbili kaga ai za a kallon ka ne kawai a ce wannan aikin dole samu bai samu ba ya je yana ɗaukan wani abu kuma yana cewa zai yi na dole ma baka iya yi ba balle wani to abin da ake nema shine mutum ya iya dawwama cikin aikin da ya ɗauka na ibada ko da kuma ɗan kaɗan ne amma duk ran da zai yi ya bari gobe ba zai yi ba jibi ba zai yi ba sai gata ya dawo a haka a haka a haka to ma'ana aikin bai samu ba har yanzu sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafificin aiki a wajen Allah shine wanda ma'abocinsa zai dawwama a cikin sa saboda haka sai yake ga wannan mata cewar ki dauki abin da zaki iya sallah dare kullun ki ta sallah da dare ba zaki iya ba ki dauki abin da zaki iya a cikin daren nan ki sallata ki dauki abin da zaki iya ki sallata kamar yanzu mutum a ce masa to kana istighfari kana salatin annabi kana hailala ka shiga hanyar bayin Allah nan kai ma kana yi yanda ake yi istighfari da salatin annabi da hailala da safe da yamma lazimin safe da lazimin yamma sai ci ha to akan me istighfari 100 da safe istighfari da yamma ni in na tashi dubu zan yi ba wani ni ba sai na shiga wani dari ga ba in na tashi zan yi dubu ma salati annabi ba in na tashi zan yi dubu alala in na tashi zan yi dubu ma gaskiya ne zai iya yin dubu zai iya yin dubu in ya tashi amma zai yi kullum to shine shine amfani zai yi kullum ba zai yi ba amma in aka baka sharadin nan kaga yi dariqa da alƙawarin cewa za ka yi wannan nafilan kullum za ka yi sibari 100 salati annabi 100 la ilaha illallah da safe baka takura ba baka maza kanka ba za ka yi ka ji kaman ma baka yi ba amma in kace ni yanzu na alƙawarin dubu dubu zan ina yi da Allah zai yi ba zai yi ba za ka kasa za ka watsar saboda haka sai bayan Allah ne suka dauki wannan zikirorin suka bamu ko ba da yawa ba yanda ba za ka wahala ba saboda sun lura da wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka dauki abun da zaka iya a cikin ibada wanda zai maka wanda ba zaka wahala ba zaka wahalar ba zaka yi amma akwai aikin ibadan da kana farawa kai kanka ka san ƙarya kake kai kanka ba zai wani ya ga maka ba ka san wannan maganar zance ne ba inda zai ci to idan dai ko zai rushe a hanya to bai zama ibada ba Allah baya son wannan aikin naka ya ji so ka iya dawama a ciki sannan ya ce mana wannan kalma ta ma da aka ce tana nufin an hana kuma ana tsawatarwa sannan da aka ce Allah baya karkata ma'anarsa shine Allah ba zai yanke baka lada ba idan kana aikin ibada na farilla ko na nafila yan sanne yana baka lada aikin da kake yi matukar dai baka daina ba matukar baka fasa ba in dai kana yi to Allah tabaraka ta'ala zai ta baka lada cikin wannan aiki saboda haka malam yace to ana so a gare ku ku ɗauki abin da za ku iya sannan abin da za ku iya nan ku dawwama a cikinsa sai Allah ba ku falala da shi sannan a nan ana gaya maka aikin nafila ne ake ga sanar maka ba aikin farilla ba aikin farilla kan naman na dole na nafilfilin nan to ɗauki wanda za ka yi dawwama a ciki da shi ne sahaba ne sallallahu alaihi wasallam suka yi nisa suka wuce sauran da suka wuce a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina bilal lima sabaqtana ila aljannati ya bilal ya bilalu kai riga mu shiga aljanna ne ya bilalu kai riga mu shiga aljanna a wani hadisin yace masa inni samitu kashfan alayka amami fil jannati ya bilal yace bilalu naji motsin takalminka a gabana a cikin aljanna naji ka a gabana a cikin aljanna me ya faru ne ta sai nabi da ce ya rasulullahi ni kam ai ba wani abun da nake yi ni dai na sani idan nayi tsarki zan yi alola idan nayi alola kuma in nafila ta halatta a lokacin to zan yi nafila in dai na yi tsarki to zan yi alola in ne alolan nan kuma in nafila ta halatta to zan yi nafila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda wannan aikin ne aka ji shi a cikin aljanna a gaba aka ji shi ya dawo mu ciki ba wai yayi yau gobe ya bari sai kuma duba ta rana ba a'a tun da ya kama yana yi yana yi yana yi yana yi har annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi yake ga ya masa cewa ya na ji ka ne a cikin aljanna a can gaba ni kake yi ne kaga ya dauki nafila ya dawo a ciki to ita nafila in kana neman girma wajen Allah da ita to dawo za ka yi sai Allah ya soka kisa hadisi kusi ke ce mana wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili har sai na so shi to sai ya dawo ciki ne zai samu soyayyar Allah tabaaraka ta'ala to abin da ake nufi anan dai shine ka dauki ibada daidai din abin da zaka iya yi daidai din abin da zaka iya yi amma wannan karatun ba yana gaya maka cewar kuma ka sa wa zuciyarka kai ba za ka iya komi ba ba haka ake nuna maka ba kar ka ce a ni kan ba zan iya ba ai ya zama kowane ake ibada ko da za a yi inda ya an zo kanka sai ka ce a ni kan ba zan iya ba ka zama komi ba za ka iya ba a kar ka zama haka amma kar ka rungumo shi kuma yayi yawa yanda ba za ka iya kai shi ba ka dauki dan dadai wanda za ka iya kaiwa ba fasawa wa anas radiyallahu anhu qala جاء ثلاثة رهد إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن إبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقلوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا فوالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه daga sai na Anas Allah ya kara masa yadda kala yace ja'a salatu turahadin wasu jama'a guda uku sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ko sun zo ila biyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallama sun zo gidan sun zo dakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallama tabbata gare shi yasaluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallama suna tambaya akan yan irin ibadun da Annabi sallallahu alaihi wasallama tabbata gare shi ke falama ukbiru da aka ba su labarin yadda irin ibadodin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi ka annahum taqalluha sai ya zama sun ga abun yayi karanci وقالوا sai suka ce aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallama yaya muke mu da annabi tsada mace Allah tabbata gare shi kar gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akkar bayan an gafarta masa abin da ya gabatar da zai yi na zunubi da abin da ya jinkirtar qala ahaduhum sai dai su yace amma ana amma ni fa usalli layla abadan daga yau zan ina sallah da dare kullum har abada wa qala al-akhar sai dai yace wa ana asumu dahar ni kuma daga yanzu ina azumi zamani guda wala uku ba zan sha ruwa ba wakala al'akar sai dai yace wa ana atazilu nisa ni kuma yanzu daga yanzu na rabu da mata fala atazawwaju abadan ba zan sake aure ba har abada faja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilayhi sai annabi zalimi sallallahu alaihi wasallam gare shi yazo wajen su faqala sai yace antumul ladina qultum kaza wa kaza ku ku ne kuka faɗi kaza da kaza kuka faɗi waɗannan maganganu amma wallahi to wallahi ku sani ni inni la akhshakum lillah lalle ni na fi ku tsoron Allah wa atqakum lahu kuma na fi ku jin tsoron Allah lakin ni asumu wa uftir saboda haka ni ina azumi kuma ina sharuwa wa usalli wa arqut ina sallah kuma ina bacci wa atazawwaju nisa sannan ina yin aure ina da mata kamar ragiba an sunnati falaysa minni wanda ya bar sunnata to baya tare da ni mutabakun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin shi ma an samu shi daga sayyidina Anas bin Allah kara masa yadda. Yace wasu jama'a mutum uku suka tafi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suna tambayan su ya ya sha'ani yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bautar Allah. Kaga wannan nafila suke tambaya magana farilla kan dama da su ake yi kullum. Sallolin da ake na farilla. Suna so su ji meye Annabi sallallahu alaihi wasallam yake na nafilfili. aka gaya musu irin nafifilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da irin ayyukan da yake na ibada sai suka ce kai kai kai to Annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana yin waɗannan ibadodi to ina muke mu kuma ina muke mu kuma mun karanta a baya Annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul laylin sa idan ya tashi wata rana wanda daga cikin sabon sa ya bi shi cikin qiyamul layli din ya ga da aka kama za a yi sallah bayan an karanta fatiha aka karanta bakara da yadda aka fara bakara sai ya tsammani an yi aya ɗari za a tsaya ne ya ga an wuce aya ɗari ya ga an yi aya ɗari biyu an wuce shi to yana ganin an gama bakara dai za a yi ruku'u aka gama bakara sai ga an kama nisa'i aka kama nisa'i aka gama ta aka zo kama ali ibrana aka gama ta tukuna aka yi ruku'u a raka ɗaya a raka ɗaya an karanta abin da ya fi zu goma to kaga irin wannan sha'anin nau'in ibadan aka gaya musu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda in gari ya waye sai an duma ba sawunsa saboda sawun ya kumbura saboda tsayuwa aka ga ya musu irin ibadodin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai suka ga abun su kan ashe ba sa komai ba su abba abin da suke kawai sai abun ya musu suka ga cewa su ba su komai ba suka ce to wai mu a ina muke ne idan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan aikin mu muna ina kuma Allah ya ce ya gafarta wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gabatar da abin da ya jinkirtar wato ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumi ne baya yin laifi baya aikata laifi kowane iri amma ga irin sha'anin ibadarsa ga irin yadda yake ibada to mu kuma muna ina kenan wanda ma'sumi ne baya aikata laifi ma ga irin ibadar da yake yi to kai mai laifi kai kuma kana ina sai suka ce a a tunda haka ne to mu kam yanzu zamu dau mataki akan mu dayan su yace to ni daga yanzu sallan dare har abada kawai kawai ne da dare kiyamul laili zan yi ba ba fashi dai ya faɗi haka dan yace to ai ni kuma daga yanzu azumi zan ina yi kawai kullun azumi zan yi ba fashi ba shan ruwa kullun ina azumi dai kuma yace to ai ni daga yanzu na rabu da mata ba zan sake aure ba saboda ai ita mace ko idan ka samu mata to ka samu shagalin kanka kenan da baka da wani shugul ba wani shagali a kanka amma in kana da iyalai to iyalan nan za su hana ka bautar Allah za su hana ka bautar Allah ba zai yi ka samu abin da kake nema ba nema musu abinci ma da sauran sha'anin rayuwar su ya ishe ka to tunda haka ne shi ko yana so ya zama bawan Allah sai ya ce ya bar matan daga yanzu bai sake zantar mata ba shi yasa aka ce Imam Junayd ya faɗa cewar ba kowane bawan Allah ne yake zama bawan Allah ya daure a kai bayan ya samu iyali ba ba a kwatanta shi zai randa yi iyali a ga yana bautar Allah shin ya ci gaba da wannan bautar ko kuma ya fasa saboda wani shagali mai ƙarfi ya shigo cikin rayuwarsa yanzu ba mu mamaki bane da bawan Allah ne yana bauta sosai amma yanzu saboda iyalan nan sun zo ga yaya ga mata ga wane ne sai ya manta ma yana aiki ma sai manta sai a rasa ya samu dawama a cikin aikin ko ya manta ma yana aikin su shagaltar da shi to saboda haka sai ɗayan sai ce to shi daga ya bar mata ba zai sake aure ba ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya same su yace na ji abin da kuke wada na ji maganganun da kuke yi kuna cewa kaza da kaza da kaza ɗayan ku ya ce ya kama sallah ya mulle har abada ɗayan ku ya ce ya, ya, ya kama azumi har abada ba zai fasa ba ɗayanku ya ce ba zai sake kusantar mata ba har abada to ku sani ni ɗin nan na fi ku tsoron Allah ba wanda ya kai ni tsoron Allah a cikinku kun san wannan ba wanda ya kai ni tsoron Allah a cikinku damar tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a haɗa shi da na kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallama shine ma san Allah tabaaraka ta'ala san kuma yadda za mu mu'amalanci Allah tabaaraka ta'ala saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ni ina yin azumi sannan ina shan ruwa ni duk ina azumi ina shan ruwa jan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ina sallah da daddare kuma ina bacci zan yi sallah zan yi bacci sannan ina ina aure kuma ina da mata ina zama da iyali saboda haka fa man ragiba an sunnati fa laysa minni wanda ya bar sunnata to baya tare da ni wanda ya bar sunnata to baya tare da ni to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu shi addinin musulunci abin da yake zo shine ka zama haka kar ka dauki tsanani ka dora wa kanka a'a annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ka mana addinin nan ga irin yadda yake gabatar da ibadarsa yana azumi yana shan ruwa yana sallah yana bacci yana kula da iyali kuma yana da iyali saboda karka ce ai ni yanzu zan zama bawan Allah saboda haka daga yau qiyamul layli kawai ba fashi ba zai yiwu ba ai ba zai yiwu ba amma kuma zai yiwu ka iya yi kullum amma ba za ka iya raya daren duka ba sai ka samu wani yankin zanen sai kai azumi kullum ba fashi a musulunci bai so maka wannan ba amma za ka iya yi yau ko ka yi guda uku a kowane wata ko ka na yin na litinin da alamis ko ka yi yau gobe ka sha duk za ka iya yi amma ka rike shi kullum ka musulunci ba san wannan sannan kuma karka ce a kai ko maganan iyali ma ba ruwanka kawai kai yanzu ka zama na Allah ba ruwanka kawai kai zaka je ka bauta wa Allah ba zaka ma su ma iyal iyalan in kana da su bautar Allah ne su ma duk abin da ka samu ka ba su Allah zai baka lada a ciki duk abin da ka musu Allah zai baka lada a ciki sai za mu ce ku ya maka yanda zaka zauna da su ma cikin zama da su din ba zaka na samun lada وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطئون قالها ثلاثا رواه مسلم المتنطئون المتعمقون المشددون في غير موضوع التشديد وعن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله قال مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبتا قريش ياتي هلك المتنطئون Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu tsaurarawa sun halaka masu tsaurarawa sun halaka qala ha salasan ya fada sau uku rawa muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin almutanatti'una abinda ake nufi da almutanatti'un almuta'ammiqun almushaddidun masu kamawa kuma masu tsanantawa fi gauri fi gairi mawdu'i tashdid ba wajen da ake tsanantawa ba wato wannan hadisin yana karantar da mu zakai musulunci sai ka ɗauki abu da tsanani ka rungume shi da tsanani ka tsananta wa kanka ka tsananta wa mutane to musulunci bai koyar da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace me wannan halin ya halaka gaba daya saboda me ba zai kai ba ba zai kai ba ba zai kai inda ake neman ka ba to musulunci baya so ka saka tsanani baya so ka saka tsanani wa kanka ko ka saka wa mutane tsanani musulunci ba ya son wannan musulunci ba ya son wannan karshe abin da zai jawo maka shine halaka ne za ta same ka malamai sun kawo abubuwa da yawa da suke nuna cewa mutane idan suka shiga ciki sai ga an samu wahala yanzu mutum ne yana musulunci an nan koya masa yadda ake tsarki da alula da sauransu a tsarkin kawai idan ya je sai ya shaddada wa kansa a wajen tsarki ai an ce sai an nemi duwatsu sai ka kakkaɗe sai ka yi yane ne zai yi tsarki sai awa guda yana tsarki bai gaba ba yana ta wahalar da ka'insa ya ɗauki abun da tsanani sosai ya zo a lola ka ga in ya fara wanke hannu ya awanni ba iyaka yana tafa ba hannun ba ya kiwon kwa tukun balle ya ga wanke sauran abubuwa ya ta yi yana yana tsanantawa kansa in wasu wasi kake da shi ka watsar da wasu wasin ka in kai kawai kayi shi kenan kauce musulunci ya ce maka ko da kana shakka ne in dai kayi kayi ka wuce abinka amma wani sai kaga ya makale a wajen sannan idan wani ya kuskure a gabansa sau ɗaya to ba zai masa uzuri ba kuma saboda shi mai shi ta shigidi ne kawai in ka zo kai sallah kai kuskure a gabansa ko kai alula kai kuskure a gabansa to shi kenan ba an samu aiki wataƙila kai ma zai kwana a rayu tsaron wane kan kuma kaza kaza kaza kaza kaza sai abun ya tsaya ya zo ya same ka ya tsananta yadda ka san kai wani laifin da ba a kwatantawa bai musulunci ba a san wannan kar ka sa wa kanka tsanani kar ka tsananta wa mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan liman yana jan mutane sallah to ya sauka za yayi sauki a cikin jan sallan sa saboda a bayan sa akwai da'if akwai kabir akwai zalhaja a bayan sa akwai mai rauni akwai babba wanda ya tsufa akwai mai wata bukata saboda karka zo zaka ja mutane sallah ka kama sallar ka ka jata da yawa yanda kowa sai ya gaji a musulunci ba su mun sauki ake so a cikin musulunci to saboda ka duk aikin ibadan da zaka yi ka dauke shi da sauki karka dauke shi da wahala in ka dauki abun ka tsananta wa kanka sai Allah ya tsananta maka ko ba zaka fita ba ba ba inda zaka je to saboda ka ka dauki abun da zaka iya kai ba tare da ka saka tsanani wa kanka ba amma in ka saka tsananin nan to kuma ba ba dole bane a samu biyan bukata ba abinda ake neman ba dole bane a samu a wajenka ba kowa bane zai iya daukan azima ya tafi da ita ba kowa bane ba kowa bane zai iya saboda me zaka iya karyewa a hanya kaga ka gasa yin abu zauna ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a so mutun ya tsananta ko kuma ba inda ake tsanantawa ba ma sai ga mutun yana tsanantawa kansa ba inda ake tsanantawa ba sai ga mutum ya dake tsanani amma wannan kuma baya nufin a maida musulunci ya zama wasa baya nufin a maida musulunci ya zama wasa musulunci ba wasa bane saboda an ce idan ka tsanantawa kanka shikenan saboda haka sai ka mai da ibadar ka zama wasa in sallah ne kawai ka dauke ta a shirme shirme kawai ya kai a hada sallah bai kai a hada sallah ba sai a hada kawai lokacin sallan yayi bai ba kawai sai a yi kai da Allah kai wani kana ta wani kokarin ka in an ga ka damu ma da addinin sai ka zama wani bakawai a cikin mutane wai ha wani bai ya lage kaza kaza wai yana ta magana a ji ayi sallah hawa za a yi dai kai garka aji ba ba wani tsarin ne yayi a a haka ake nufi ba ka dauke shi dai daidai yadda ya kamata kar ka tsananta kuma kar ka sake gaba daya عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين أه... ولن يشاد الدين الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجة رواه البخاري وفي روايه له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا حديث يلا آه wannan hadisin kuma an samu shi daga sai na bihar Allah kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ad-dina yusrun addini mai sauki ne wala yushadda ad-dinu ba wanda zai tsananta addini illa galabahu sai addini ya rinjaye shi fasaddidu wa qaribu ku dauke shi daidai daidai ku kusanto ku yi abin da za ku yi kar ku ɗebe shi da yawa ku gagara kai shi ku yi shi dan dare dare ku yi abin da za ku yi a ciki ba a neman ka tsananta wa kanka yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr Allah yana son sauki ne a gare ku ba wai yana son tsanani ne a cikin ku ba to saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace addini mai sauki ne ba wani abu mai wahala a cikin addinin musulunci komai mai sauki ne Allah ya kawo shi daidai yanda zaka yi ko ba wanda zai tsananta wa kansa sai addinin ya rinjaye shi wato ma'ana sai ya dawo ya kasa sai ya dawo ya kafa yi to so daga ka dauki dan dare ka dauki daidai daidai wanda zaka yi wa abshiru sannan kuna albishir wa mutane kar ya zama kullun kai ta mummunan magana in an tambaye ka a a ina ina ina ina kai ta korewa kai ta kore mutane kar ka zama haka mutum ko me yake idan yazo ya ce yanzu in na tuba yaya suka ce Allah zai gafarta maka ai Allah kan mai jin gafara ne Allah zai gafara ne ai in ka kuskura kai kaza ina ai ka shiga kenan kai ta tsori tashi ba son haka mun karanta a baya hadisin mutumin da ya kashe mutane 99 yaje wajen malami yace na kai mutum 99 ya za a yace ta mutum 99 a ai babu ai ba gafara ba zai gafarta maka Allah ba zai gafarta maka mutum 99 ka kashe ai ba magana yace haka ne to sai ya kashe shi ma ya cika na 100 gaba da shi ka gani ya sake da zuwa wajen wani ya ce Allah mai gafara ne Allah zai gafarta maka wani malam ta saboda haka wa abshuru kuna albishir kuna faɗan abubuwan alkhairin da za su samu al'umma ka nuna mutum duk yadda yake Allah mai gafara ne Allah zai gafarta masa duk abin da ya aikata Allah zai gafarta masa amma idan ka ƙara kore shi kana gwada masa ba zai samu gafara ba sai ya yi nisa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasta'inu bil ghadwati war roha ku nemi taimako a lokacin da rana ta fito da lokacin da rana za ta faɗi waɗannan lokuta ne da za ka dage kai wani aikin ibada a ciki ba ka bari gari ya waye ba kai komai ba la'asar sai ba kai komai ba sana da sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shay'in min ad-dunya da wani yanki kuma na dare kar ka bar darenka kawai kai ta bacci ko kuma kai ta wani wasanni da wayarka ko wani abu kana kalle kalle har daren ya raba har sha biyu har daya amma baka iya yin komai na ibada ba ciki to ana so a daren nan ba so dare ya fara tun daga bayan isha har gari ya waye wai kana ta bacci ba son haka ka samu ni dan karamin lokaci kai aikata ibada a ciki a cikin daren nan sannan ka dauki ibada da zaka iya zama a kanta ba kai yau ba kai goyo ba wannan sunan sa shirme in zaka yau ba kai goyo ba ibada ba an fi so ya zama abin da zai tsaye da kai kamar da makaranta a baya shine rashin lafiya ko tafiya kai ne ka saba nafila raka'a biyu kullun da daddare sai rashin lafiya zo ba za ka yi ba za a rubuta maka lara kaman kana yi sai tafiya ta zo ba za ka yi ba za a rubuta maka lara kaman kana yi tafiya ko rashin lafiya amma abin da ake nema shine ka dawwama cikin yi shi ake nema to ina ga zamu dakata nan insha Allah idan muka zo zamu karasa bayanin wannan hadisin abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am ka karanta ina biyan ya ciki na'am a a ba ta na ga rubutu yana da yawa ne to ga wata tambaya da aka aiko wata mata ce take tambaya nake ga tana fama da jinya da laruran fitsari fitsarin kwance tsawon shekaru da dama tun tana yarinya ga shahar tana neman shekara sha tara ko ashirin amma fitsarin bai daina ba to shi ne take neman a sa ta addu'a akan Allah ya yaye mata To, ta yi tambaya cikin irin nau'in maganin da maganin da take yi wai, maganin da aka ake tabaggwada mata na neman waraka. Shi magani a cikin musulunci magani da mutum zai yi, Allah bai sanya maganin ɗan adam a cikin abin da haramun bari. Duk abin da haramun ne to Allah bai sanya magani a cikinsa ba. A cikin halal ne, Allah ya sanya magani a cikinsa. Saboda haka, likulli da'in dawa, kowane cuta yana da magani, amma Allah ne zai ga dama ya ba ka sa'a ka samu maganin wannan cutar. Amma abin da zai zama akwai wato sabon Allah a cikinsa, to babu magani a ciki, babu magani a cikin wannan abu. Sannan yanzu a ce ka je ka kashe kamar yadda ta faɗa wasu menene ce naku ne ko me har guda saba'in rai ta sa a cikin ruwa ta sha kaga wannan ai wani magana ne babu yin da aka ce kai wannan a cikin magani gaskiya a cikin neman magani ai idan kana ji ka san shi wal isu ma haka fi nafsika ne ai in dai mummuna abu ne daga zuciyarka zaka ce bai yi ba ma ba sai wani ya gaya maka ba to saboda haka kar ma mutum ya ce ka je ka yi kaza wanda ka san mummunan abu ne bayan da za a yi musulunci ya ce maka ka je ka nemi cin naku guda saba'in da nawa nawa ka kakkashe su ka sa a cikin ruwa ka yi waye akwai nau'in maganin da ake yi wanda kana ji kai ma ka san wannan maganin bai dace da musulunci ba to Allah bai sanya magani a cikin abin da haramun bane duk wanda duk maganin da za a yi idan dai an ji nutsuwa a yi tambaya shin wannan maganin ya halatta a yi shi sai a yi amma za ka ga mutane sai mutum a gaya masa mummunan abu ma ya sani ma ba sai ya tambayan ba kuma sai je yi ko bukatar ba za ta biya ba saboda haka a fahimtar da muka yi dai wallahu alam muna ganin babu magani cikin irin wannan abubuwa ai magani haka idan ganye ne ko kuma a'a itace ne ko kuma abin da masu magani suka bayar ne na sha a sha sannan ayi addu'a idan na addu'a ne ayi karatun qur'ani a karanta ayoyi a roki Allah da su wannan shine abin da muka sani ake magani a cikin sa amma wani surkullen banza kam babu magani a cikin sa a ce ka nemi wani cinnaka ka nemi wani gidan tururuwa ka je ka zauna a kayi ka nemi kan kabari ka yi menene wannan ka nemi qur'ani ka nemi jini ka cuccuka bebobin a ciki ka yi waye wannan baya cikin magani gaskiya ka roki Allah da yaqini cewa Allah zai amsa maka Allah zai amsa maka ka samu bayin Allah da ka yadda bayin Allah ne su roka maka Allah wannan ma yana tasiri sosai wanda kai da na Allah ne to ka je ka same shi ka ce kana da bukata iri kaza ya roka maka Allah Allah zai gafarta maka saboda shi bakin sa ya saba zuwa wajen Allah tabaraka ta'ala an san shi a wajen saboda ka yana roka maka sai Allah ya amsa maka saboda ka muna bada shawara zamu mata addu'a sannan ta nemi bayin Allah na gari ta neme su su roka mata Allah sannan kar ta shiga cikin abin da bai dace ba Allah zai yaye mata insha Allah Allah yaye mata albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين